cikin al'anwar fi sirar nabi wa muftaf tambaya ta 196 ya ce ma za ƙala rasulullah sallam li ammar inda mara a nishaɗi huwa kuwatahu mai manzan Allah sallam ya ce ma ammar lokacin da ya ga nishaɗin shi da ƙarhin shi a wajen ɗaukan bulo yana ɗaukan bulo biyu biyu sauran sahabbai suna ɗaukan ɗaya ɗaya ƙala ce mushi yayi wai ha ammar zai kaico da ammar taqtulhu fi'atul bagiya wasu kungiya azzalumai za su kashe shi yad'uhum ila aljanna yana kiran su zuwa ga aljanna wa yad'unahu ila nar suna kiran shi zuwa ga wuta bukhari ya hudo kuma haka ta kasance kuma wannan farala ce da daraja ga ammar ke nuna cewa wanda suka kashe shi sune akan kuskure shi shi yake kan gaskiya shi yake kan daidai tambaya ta 197 yace ma za fa'ala rasulullah sau ba'a da zalika mi manzan Allah sau sau mai aikata bayan haka ya ce aha bainal muhajirin wal ansar ya kulla yan uwantaka shine aha ya kulla yan uwantaka tsakanin muhajirai da mutanen madina قال ابن القيم ابن القيم yake cewa summa akha rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajirin wal ansar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullanta kawance yan uwantaka tsakanin mutanen Makka da na Madina fi dari Anas bin Malik a gidan Anas dan Malik kanu 90 rajulan mutum gomiya tara ne nisfu min al muhajirin rabun su daga mutanen Makka da suka yi hijira zuwa Madina wa nisfu min al ansar rabun su kuma daga mutanen ansar ne ta cikin zadul ma'ad mata kana ta hazil mu'akha yaushe ne akai wannan yan uwantaka yace fi sanatul ula min al hijra a shekara ta farko da aka yi hijira mal hikimatu min hazil mu'akha menene hikima na kulla wannan yan uwantaka ya ce liya zaba an asabi washatul gurba wannan kama mun karanta shi kama mun karanta shi nake ji wannan daga karatun nake jin abin kama an yi shi ina ga nan waje bai wuce akwai wanda ya sa alama cikin Hmm? Tambaya ta nawa ce? Ɗari da nawa? A, ɗari daidai ko ɗari biyu da goma ko? Mm-hmm. a na bayan ku muje kawai tun da an rasa ina ne muje kawai na malhikimatu min hazihil mu'akhat menene hikima wajen kulla wannan yan uwantaka yace li yuziba ana ashabihi wa hashatal gurba dan ya tahiyyan ma da sahabban shi kewa ta bakunta wa yasta'ani su su samu ɗebe kewa min mufaraqatil ahli da rabuwa da iyalansu wal ashira da danginsu wa shiddu ba'dum uzra ba'd bangaren su ya karfafu bangare tambaya ta 200 daidai yace uzkur بعض الأمثلة في أسر هذه الأخوة في المواسات هذه الأخوة يجي أنبتي wani misalai daga cikin tasirin wannan ‘yan uwantaka da annabi ya kulla fil muwasat wajen taimakon juna da suka yi an anas radiyallahu anhu kare kica kadima abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf ya zo fa akhan nabi sallallahu alaihi wasallam bayna huwa bayna sa'ad bin rabi al ansari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla ‘yan uwantaka tsakanin shi da tsakanin sa'ad bin rabi'a al ansari fa'arda alaihi an yi nasifahu ahalahu wa malahu sai ya bujiro mishi saraba tsakiya daidai iyalan shi da kuma dukiyar shi dukiyar shi saraba daidai matan shi yana da hudu ya ce wadda yake so sai ya saka shi ya arna wa an jarir radiyallahu anhu kala yake cewa qalat al ansar lin nabi sallallahu alaihi mutanen madina suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana na wa bainahum an nakhila ka raba da binai tsakaninmu da su kala la yace a'a kala sai ce yakfuna nal mu'una je su wadatar mana wahala wa sharikuna na fi samar su yi tarayya da mu a cikin 'ya'yan itatuwa kalu samina wa abana suka ce mun ji mun yi biyayya yace ila mata samar hazar tawarus bil ukhuwa har zuwa yaushe ne aka ci gaba da wannan yan uwantaka aka ci gaba da cin gado tsakaninta dan har gado ake ci a wace yan uwantakar da annabi sallallahu ya kulla ta muhajirai da ansa to har zuwa yaushe ne ya ce hina ma an Allah har zuwa lokacin da Allah ya sauko wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah ma'abuta zumunci bangaren su ya fi kusanci ga bangare a littafin Allah daga nan sai aka goge cin gado ya zama na sai dan uwa na jini wazalika ba da muke at badar wannan kuma bayan an yi abuwar yakin badar ne ta 202 uzkur asbabul hijra ila madina ambaci sababban hijira zuwa madina me sababban ta na farko al-ibtila wal ittihad bala'i da kuma shiga cikin kunci wa yadullu ala zalika abinda ke nuni ga haka fadar bilal yace allahumma la'an shaybatu bin rabi'a allah ya tsine ma shaybatu bin rabi'a da utbatu bin rabi'a da umayyatu bin khalaf kama akhrajuna min adna ila ardil waba kamar yadda suka huto mu daga ƙasan mu zuwa ƙasa ta alloba da da wannan da a wannan cuta mai abin ga epidemi wadda tana ana gogarta wa qalat aisha fi sababi hijrati abiha ila madina aisha take cewa cikin sababin hijirar babanta abubakar kenan zuwa madina ta ce ista'azanan nabi sallam nabiya abubakar abubakar ya nemi izinin annabi sallam ka ganin na hau za ta sa ka sani wa aka nemi izini wa ya nemi izini ista'azanan nabiya sallam na aka ce abubakar abubakar kaga marfu'un bil wawu yana cikin wanda ake musu rufa da wawun abubakar ana ne kasancewa shine shine fa'ili annabiya kuma shine mafa'ulun bihi kenan nasaba gare shi ista'zana abubakar annabiya abubakar ya nemi izinin annabi sallallahu fil khuruj wajen huta ina shtadda alaihi al'aza lokacin da cutarwa ta musu tsanani shine sababin huta sababi na bi makhafatul fitna fi din gudun a fitne su cikin addinin su na kan kuɗi ba ko kan wani abu kan addinin su qalat aisha aisha take cewa inda ma sa'alat anil hijra lokacin da ta yi tambaya game da hijira ta ce kana muminu ne firru ahaduhum ɗayan mummunai sun kasance ɗayansu yana gudu da addinin shi ma'ana dai samu tsira da addinin shi na uku wujudu himayatin lidda'awa ta mukuna hamina sai rufi ɗariƙiha samun kariya ga da'awa wadda zai ta bata damar tahiya cikin hanyar ta ita da'awa in ba dan an bar gurin ba da ba ta samu ci gaba ba yadda ya kamata uzkur ba'd fada'ilil madina nabawiyya ambaci wani daga cikin farala ta madina mai ta annabi sallallahu alaihi wasallam awwala na farko al'imani ya raju ilaiha imani yana koma zuwa ga madina an so daga abi hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam innal imana la yazuru ila madina imani yana tattaruwa zuwa ga madina kama ta azurul hayyatu ila wujra kamar yadda maciji yake tattaruwa zuwa ga ramunta na biyu la yadkhulu haddajjal dujal bai shiga cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam laysa min baladin babu wani gari illa sayadahu dajjal sai dujal ya shiga ciki in ya sabko illa makkatul madina sai makka da madina laisa min niqabiha na qabun babu wani daga cikin ƙohohinta illa alaihal mala'ika sai an samu mala'iku sun tsare ta safina sun yi sahu sahu ya harsuna ha suna kiyaye ta ma'ana makka da madina niqabu ha da yace niqaba jam'u naqabin shine kila almadakhil mashiga wa kila alabwab suka ce ƙohohin shigarta salisan na uku yashfa'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu fiha annabi yana ceto ga duk wanda ya mutu a makka da madina ne daga ibn umar allah yarda shi yake cewa annabi sallallahu alaihi ce man istata a an ya mutu bil madina fale mutu biha wanda ya samu ikon ya mutu a madina to ya mutu a ciki fa inni akunu lahu shahidan wa shafi'an yawmal qiyamah zan kasance mishi mai shaida kuma mai ceton shi ranar kiyama wa zalika kana umar ya koyi saboda wannan ne umar yake cewa allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilika allah yana roƙonka shahada a tafarkinka wa mautan fi balad rasulik da mutuwa a garin manzanka ita ce madina muwadda malik rabi'an na hudu ana tamfil khabasa tana kore duk wani datti daga abi huraira Allah ya rashe ce annabi sallallahu alaihi wasallam umirtu bi qaryatin an umarce ni da wata alƙarya ma'ana in yi hijira zuwa ga wani gari garin nan ta akulul qura yana cinye gari rika ma'ana cinye shi da yaki yasriba ita ce yasriba wahiyal madina can a jahiliya ce mata ake yasriba wahiyar madina ita ce madina tamfin nasa tana kore mutane kama yin falkira kabasal hadid kamar yadda ziga-zigi yake kore duk wani datti na karhi bukhari ya rawaito shi umirtu bi karace amara ni rabi bil hijra ilaiha wa sukuna aw sukuna ubangiji na ya umarce ni in hijira zuwa gare ta in zamana a can ta akulul qura annaha tagalubu ma'anar shi shine tana rinjayen duk wani garin da ba ita ba tamfin nasa tana kore mutane haza fi zamani wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan لأنه لم يكن يصبر على الهجرة لمقام ما إلا من ثبت إيمانه dan zamanin shi ba wanda zai yi haƙuri a hijira ya dawwama zama tare da annabi sallallahu sai wanda imanin shi tabbatacce ne saboda ya bar gidan shi da kasuwancin shi da komin shi da dangin shi a makka wai kunu aidan fi akhir zaman inda khuruj dajjal kuma hakan yana kasance a ƙarshen zamani lokacin da dujal zai wuto ba wa ana nihin yanzu ba yanzu ka samu munafukai da marasa gaskiya da azzalumai duka a cike da yan kwaya amma ba ana nihin ba a wancan a zamani gaba daya a zamanin annabi da kuma lokacin da dujal ya fito a lokacin ne ce fatar jifu bi ahliha za ta yi girgizar kasa da mutanen da ke ciki fala ya buka munafiqun ba wani munafiki da zai saura wala kafirin ko wani kafiri illa kharaja min al-balad sai ya huta daga garin Madina khamisan na biyar wannan a lokacin da dujal ya zo kenan hassan nabi sallallahu alaihi ala sukunaha annabi sallallahu alaihi ya zabar akan azamin madina wa zammar ragaba anha kuma ya zargi mutum ya kita daga abi hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi cewa tuftahul yaman za a bude yaman fayatun nasu sai mutane su taho ya busuna suna kora dabbobinsu suna kora su ta can gurin kwaɗai dukiya ta samu ya ce fai ta hammalu na bi ahalihim wa man adam suna ɗauke da yaransu da iyalansa duk wanda ya musu biyayya sai ce amma wal madinatu khairul lahum law kanu yafalun madina ta hiye musu alkhairi da a ce sun sani wa tuftahu sham ita ma za a bude sham shi ta ma ya faɗi irin waccan magana ya busuna ai shine su kuna dawabuhum wa qila yuzayyinuna li ahli al bilad allati tufta suna qawata ma mutanen su sauran garuruwan da aka bude da sham da yaman wa yad'unahum ila sukuna suna kiransu su yi can su zamana faitahammaluna bi sabbi zalika min almadina rahilina ilaiha sai su dauki kayan su sababin haka su bar madina su ta wancan gari wanda dukiya ta samu almuradu bihi abinda ake nihi alkharijun min almadina wanda suka huta daga madina ragabata na hadan sun kita karihina laha basu santa wa amma man kharaja lihaja amma wanda huta dan bukata shi ko kasuwancin shi ko jihadi fa laysa bi dakhilin fi ma'ana zalika bai shiga cikin ma'anar wannan uzkur ba'd al-ahadith fi fadl al-ansar ambaci wasu hadisai cikin faralar ansar asana Allah subhanahu ta'ala alaihim Allah ya yabe sai ce wallazina tabawwa'u dara waɗanda suka zamani gida wal imani ma'ana ma al imani tare da imani in qablihim gabanin su yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda ya hijira zuwa gare su nan yaban mutanen Madina ne yake wala yudun fi sudurihim hajatan mimma autu ya ce ba su samun wata damuwa ko wani kunci a cikin zuciyarsu game da abin da aka ba su wa yusiruna ala anfusihim suna zaba akan kawunan suna fifita wani akan kansu walau kana bihim qasasa ko suna da tsananin bukata abin wa qala sallallahu annabi sallallahu alaihi cewa ayatul ayatul iman hubbul ansar alama ta imani shine son mutanen madina wa ayatul nifaq bugudul ansar alama ta munahuci shine kin mutanen Madina Imam Bukhari wa Muslim wa qala annabi sallallahu alaihi yake cewa kuma al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min mutanen Madina ba wanda ke son su sai mummuni wala bigiduhum illa munafiq ba mai kin su sai munafiki wa qala haka yake cewa annabi sallallahu alaihi laula al-hijra da kuntum ra'an min al-ansar dan ba hijira ba da na kasance mutum ne daga cikin mutanen Madina mata furidal azan a yaushe aka farranta kiran sallah قال ابن حجر ابن حجر الحافظ yake cewa arrajihu anna zalika kana fi sanatil ula magana mafi rinjaye cewa ya kasance a shekara ta farko ne aka shar'anta kiran sallah kam shaharin sallar nabi sallallahu alaihi wasallam madinati al-baitul maqdis wata nawa ne annabi sallallahu alaihi yayi sallah a cikin madina yana kallon baitul maqdis shine alqibla shi 16 shaharan wata 16 ne hausa ba ta shaharan ko wata 17 daga barra abu na azub yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam awwal ma qadimal madina annabi sallallahu alaihi wasallam farkon saukowar shi madina nazala ala ajdadi ya sauka wajen kakannin shi au qala ko ce akhwalihi al ansar yan uwan ma'ahiyi shi mutanen madina wa annahu salla qibla baitul maqdis yayi salla wajen baitul maqdis 16 shaharan wata 16 au 17 ko wata 17 a cikin sahih bukhari yake mata huwilatul qibla yaushe aka juyar da alqibla aka bar baitul maqdis aka koma ka'aba yace fi sana saniya min alhijra fi sha'ban a shekara ta biyu bayan hijira a cikin watan sha'ban ya uzkur ma huwa mawqif almuslim wa shurkin wa yahudi min tahwil alqibla ambaci mawqif matsayar mushrikai da kuma mummunai gami da abin nan da musulmai da yahudawa da aka juyar da alqibla kowa menene matsayin shi fa ammal muslimu ne ce amma su musulmai fa qalu suka ce sami'na wa adana mun ji mun yi biyayya da aka ce a bar baitul maqdis a kalli ka'aba wa qalu suka ce amanna bihi mun yi imani da wannan alqibla kullum min inda rabbina duka daga ubangijin mu ne da baitul maqdis da abin nan da ka'aba kenan sallamawa suka yi wa hum allazina hada Allah su ne wanda Allah ya shiryar da su walam takun kabiratan alaihim abun bai musu wani girma ba su gan shi kamar an zo da wani babban abu wa ammal mushrikuna amma su mushrikai fa qalu suka ce khalafa qiblata anbiya qabla gashi ya saba ma alqibla annabawa gabanin shi walau kana nabiyan da a ce annabin Allah ne da gaske da sallah ila qiblatil anbiya da yayi sallah wajen alqibla annabawa sauransu muna mushrikai abin da suka ce kenan wa ammal munafiquna su suka suka amma munafikai suka ce ma yadri muhammadun aina tawajja muhammadu bai ma san ina zai fuskanta ba in kanat al'ula haqqan faqad taraka in ta farkon alqibla farko ita ce gaskiya to gashi ya barta wa in kanat saniya hiya al idan ta biyun ta kasance makka ita ce ka'aba ita ce gaskiya alqibla faqad kana ala ba'in to can farko kenan ƙarya ce akai ta fuskanta baitul maqdis wa kasarat aqawilu safaha minan nas maganganun wawaye daga cikin mutane sai yawa wa kanat kama qala ta'ala ya kasance kamar yadda Allah ya ce wa in kana lakabiratan illa ala allazina hadalla ya kasance juya alƙibla abu ne mai girma sai wanda Allah ya shirye da su shine mummuni wa kanat mihnatullah jarrabawa ce ta Allah imtahana biha ibadahu Allah ya jarrabu bayan shi da gangan Allah ya kadarta ya sauya alƙibla da in yaga li yara man yattabi ar-rasul dan yaga wa zai biyayya ga manzo kawai idan shirhe biyayya sam'an wada'atan su ne mummunai suka yi haka mimman yan kalbu ala akibai da wanda zai juya a bayan bayan shi ya ce bai yarraba su ne mushrikai da munafukai ba su yarraba da sauran kahurai ganin ya isa ko sai tambaya ta 209 a sa alama a gurin 209 kenan Thank you.